sha ɗaya ga watan zulkaida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga 28 ga watan hudu 2026 don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun zai akan hadisi na 69 a wannan girban a yau za mu tashi akan hadisi na 70 wanda shi ne hadisi na shida a cikin babi na al-muraqaba عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول daga abu huraira tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce ya ji ma'aikin Allah ya ce yana cewa ya ji annabi yana cewa inna talatatan min bani isra'il tabbas mutane guda uku daga cikin banin isra'il abras wanda yake da batin jiki da akra wanda ke da tafiyar gashi aka mai kora wa a'ma da wanda yake makaho aradallahu an yabtaliyahum Allah madaukakin sarki yayi nufin ya jarabce su faba'atha ilaihim malakan sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu mala'ika fa'atal abrasa sai ya zo mai bacin jiki mai bacin fata faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik yace menene yafi soyuwa gare ka qala launun hasanun wa jildun hasan in samu kala ta jiki mai kyau da fata wadda take mai kyau wa yuzhab mene ne wajen kurumce nan wa yuzhab ya rubuta kuskure ne wa yadhhabu anni ladhi qad qadarani nas abinda ke sa mutane suna tsantsani na kuma ya tafi ya bar ni fa masahahu sai wannan mala'ika ya shafe shi fa zahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasan wannan mala'ika sai shafe shi daga nan sai fata shi ta dawo daidai kuma wannan abin zabaye-zabayen nan ya gushe ya bar shi qala fa ayyul mali ahabbu ilayk yace cikin dukiya me kafi so qala al ibilu aw al baqar yace ko dai raquma ko kuma yace shanu shakkar rawi shi mai riwaya ne yake shakka fa udiya naqatan ushara sai aka bashi raquma wanda suke raquma wanda suke masu ciki faƙala sai wannan mala'ika ya ce baraka allahu laka fiha allah ya sanya maka albarka cikinsu fa'atal akra sai ya zo ga wanda gashi shi ke zubewa mai kora wanda ke gashi bai fitowa da kanshi kuma ka rinka ganin alaman ciwo a kanshi faƙala ayyo shay'in a habu ilayik mene da ya fi soyuwa gare ka ƙada sha'arun hassan ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس yace ina son gashi mai kyau kuma abinda mutane ke tsantsani na dan shi ya tafi ya bar ni fa masahahu anhu sai ya shafi kanshi ya sha'ran hasanan sai aka bashi gashi wanda yake mai kyau qala fa ayyul mali ahabbu ilayka wace dukiya ce ka fi so ƙalar bakar fa'otiya bakaratan hamilan sai aka ba shi shanu wanda suke suna ɗauke da ciki wa ƙada barakallahu lakaliha Allah ya sanya maka albarka a cikinsu fa'atal a'ama sai wannan mala'ika ya zoma mutumin da yake makaho ne faƙada ayyushayin a habbo ilaik me ka fi so a cikin rayuwa qala an yarudda an yarudda Allahu ilayya basari Allah ya maido mani ganina fa ubsiran nas dan in rinka ganin mutane famasahahu faradallahu ilayhi basara sai ya shafi fuskar shi kawai sai ya shafe shi kawai sai Allah mai dawo shi gane shi qala fa ayyul mali ahabbu ilayk wace dukiya ka fi so qala al-ghanam yace ina son tumaki ne da awaki fa utiya sha sai aka bashi tinkiya ko akuya walidan wanda ke haihuwa fa'anta jahadani wa wale da hada wannan ta haihu wannan ta haihu faka da lihada wajin min ibilin shi wannan wanda yake yaro kira kuma sai gashi yana da kwari mai faɗi wanda cike da raƙuma ne walihada wajin min albakar wannan kuma ya samu kwari wanda yake cike da shanu walihada wajin min alghanam wannan kuma yana da kwari cike da tumaki da awaki sun ma'innahu atal abrasa shi wannan mala'ika ne wanda Allah ya turo ya jarabci waɗannan mutane guda uku sai ya fara da wanda yake zabaye ne mai bacin jiki fi suratihi wa haihatihi ya zo mashi cikin kamashi da yadda yake a da fakala sai wannan mala'ika ya ce rajulun miskin kadin kafa'at biyar hibal ya ce ni mutum ne wanda yake miskini talaka dukkan wasu asbab sun yanke bane dukkan hanyoyi wanda zan iya samun wani abu sun yanke fi safari a cikin tafiya kuma nake fala bala galiyar yau illa billahi thumma bik ba wani abin da zai iya isar da ni na guziri da abin da zan samu in kai garinmu sai dai da taimakon Allah da kuma taimakonka as'aluka billabi a'taka launal hasan ina roƙonka da Allah madaukakin sarki wanda ya baka kama wanda take mai kyau wal jildal hasan ya baka fata wadda take mai kyau wal mal Allah ya baka dukiya as'aluka ba'iran ina tambayarka ka bani raƙumi guda kadai ataballahu bihi fi safari dan in samu in kai inda nake son in kai fa qala al huququ kathira yace haƙoƙi suna da yawa ga gida ga jama'a ga menene kowa damuna yake yi faƙada ka an ni a harifuk kamar na san ka ba alamtakun abrasa ya kan nasu shin ba kai bane wanda yake zaba yadin nan mai bacin jiki wanda mutane ke tsantsaninka faƙiran fa'afakan lahu kana talaka Allah ya baka duk abin da ka mallaka faƙala inni warittu hadha al-mala kabiran an kabir wannan dukiya na gade ta ne daga uwaye da kakanni babba daga babba faƙala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunt in ƙarya kake to Allah ya maida ka yanda kake da wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi yazo kuma wanda yake da kora wanda gashin shi ke faduwa saboda rashin lafiya a cikin kamashi da su cikin zurashi da kamashi fa qala lahu mithla ma qala li hada sai ya fada ma abinda ya fada ma mai bacin jiki wa radda alaihi mithla ma radda hada shi ma sai ya maimaita cewa gashi haƙoƙi sun yi yawa ya ce ban san ka ba kai kanka da kana da kora a kan gashin ka babu gashi a kanka saboda ciwo faƙala in kunta ka riban lokacin da ya ce kenan na gadi wannan dukiya daga daga uba zuwa daga kaka zuwa uba mu uwayenmu ma dama gidan arziki ne yace in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta in karya kake yi to Allah ya maida ka irin yadda kake da wa atal a'ma sai ya zo ma wanda yake makaho fi suratihi wa hay'atihi ya zo mashi da surati da kuma kamashi yadda yake ada fafala sai mala'ikan nan ya ce rajulun miskin ni mutum ne wanda yake miskini wabnu sabilin kuma matafiyi dan hanya shine matafiyi in qata'at bi al-ibad duk wasu hanyoyi asbab sun yanke mani ba wata hanya wadda zan samu abinda zai iya kai ni garinmu fi safari a cikin tafiyata fala balagha li al-yawma ban iya isa garin da nake son in isa illa billahi sai da taimakon Allah sun mafika da kuma taimakon ka kai as'aluka billadhi radda alayka basarak shatan ataballagu biha fi safari ina roƙonka da Allah madaukakin sarki wanda ya maido maka ganinka lokacin da kake makamu baka gani ina roƙonka tinkiya ko akuya wadda yana yiwuwa in saida ta in hau mota ko in iya neman taimakon abin da zai kai ni da ita a taballahu biha fi sab a taballahu biha fi safari fa qala qad kuntu a'ma wannan makaho sai ce wallahi na kasance makaho ne ba da gani faradda Allah ilayya basari sai Allah ya mai domani ganina faƙud ma shikta wada ma shikt wannan dukiya da ka gani ɗauki abin da kake so bari abin da kake so fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay ban matsa maka cewa bari abu kaza akhadtahu lillahi duk abin da zaka dauka ba zan yi kokarin in ce maka bari abu kaza ba ko dauki kaza kawai fa qala amsik malak sai wannan mala'ika yace rike dukiyarka fa inna mabtulitum ay ku uku ne aka jarabta an jarabce ku faqad radiyallahu ank Allah madaukakin sarki ya yarda da kai wa sakhafa an sahibaik Allah yayi fushi daga sauran abokanka guda biyu wanda aka jarabta mutane yayi ba guri guda suke ba amma an ce masu saboda an turo wannan mala'ika ya jarabce su gaba daya wannan hadisi inda za a yi mashi runuwa ne tuna baya mutum kowane ɗan adam yana da bidaya nashi yana da nihaya wanda ya kare da su kai kanka ka san yadda kake da da ada ka san yadda ka taso kuma a yanzu ina Allah ya kai ka to tuna bayan nan wani abu ne wanda yake babba za mu bayani akan haka abinda dai hadithin ya bude da shi shine hadithi daga Abu Hurairah sahabin nan wanda yafi kowa rawaito hadithi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a annabiyya ya ji annabi wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil in ya zama da rawi da ce sami'tu sami'tu sami'tu har ya kai wajen annabi shine hadithin da ake cewa al muttasil abu huraira ya ji annabi samitu na ji annabiya ma'aikin Allah wannan ya yi mata bayanin shi a wani wuri annabi ba a jin shi kun gane azzawatu la tusma kaji annabi ta kaka a samitu qawlan nabi an gane naji مجانا النبي وما يلي المضاف يأتي خلفا أنه في الإعراب إذا ما حذف duk abin da ke bi ke ma mudaf shine mudafun shi mudafun ilayhi yana zama wurin shi in aka shafe shi kenan sami'tu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ake kadarta dan haka a koyi nahwu malamai suka ce laulal maqdurat wal mahdhufat la ta'allama al himar an nahwa baban ababan da ake shafewa ba da jaki ma sai ya fahimci nahwu yanzu in kace sami'tu nabiyya shin annabi sauti ne balle a ranka jin shi sai ka kadarta sami'tu qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamata yi a ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala saboda abun hurairah lokacin da yake labarta wannan hadisin yana yiwa annabi ma ya bar duniya din da yake bada labarin shi to kiran kamata ya sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya ce naji annabi ya ce ba naji annabi yana cewa ba amma me yasa malaman hadisi suke zaben ya qul sai su ce yana cewa dan kai mai saurare sai ka kawo ga annabin nan a yanzu yana magana kana sauraren shi shi yasa suke kawo ya qulu maimakon su kawo kala ya ce inna talatatan min bani isra'il mutane guda uku daga cikin banu isra'il banu isra'il ƴaƴan annabin Allah yaqub kenan su ne banu isra'il isra'il shine yaqub alaihi salam wanda Allah ya ambata cikin alqur'ani kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi dukkan abinci halal ne ga yaqub alaihi salam illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda shi annabi yaqub din ya haramta ma kanshi wanda za ku ji maganganu na malaman tafsiri akan menene annabi yaqub ya haramta ma kanshi kenan isra'il shine annabin Allah yaqub suka ce ma'anar shi da wannan lugha shine bawan Allah shi ne yakub kenan zurriya tashi ita ake nufi a nan uba kaka ana ce mashi matsayin uba don haka ake banin isra'il annabin allah yakub zurriyar da suka hito daga gare shi jikoki su da ake ce mabbanin isra'il amma ai waɗanda ake magana da su na zamanin annabi musa alaihi salam ai ba ƴaƴan ci abubuwan bane na kai tsaye to cikin waɗannan banu isra'il suna da ababe na mamaki annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana labarta mamu labaransu masu ban mamaki daban-daban to isra'iliyat wannan dai ne daga ciki akwai isra'iliyat wanda za su zuwa da wata magana wanda addininmu ya kore ta addininmu ya ce ƙarya ce cikin littattafan su za ka ga allah ya halicci sammai da kasai fi sita ta ayyam a cikin kwanaki guda shida sun mastaraha sai allah ya huta kaga wannan ƙarya ce ba ka saddaka wannan magana saboda allah ya ce wani ƙadhalakanar samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub mun halicci sammai da kasai cikin kwana shida ba wata gajiya wadda ta same mu to in ka ce ya huta kenan ya gaji don haka wannan irin ƙarya ce ka kokarne ta akwai waɗanda ababe wanda banu isra'il ya zo daga gare su wanda mu ma da su muke aiki da Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas kenan an wajabta musu akan wanda ya kashe mutum a kashe shi wanda ya fidda ba wani haure a fidda ba shi kunne a fidda ba hanci wannan banu isra'ila aka yi shari'a mu kuma haka take ita ma don haka wannan dole mu karfe ta to akwai ababe kenan shari'a mu ta zo da tabbatar da su wannan kuma annabi ne ya faɗa kuma hadisi ne muttafaqun alayhi in aka ce muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito dukkan wannan shine hadisin da yake kololuwa wajen daraja marwiyu zaini فالبخاري فما لمسلم فما عوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما إن كذو وجه حديث ده قوة درجة مروي ذين إن جدلال في نسيوتي وأن حديث ده بخاري ده مسلم سكر ويتوسو sannan abinda bukhari ya rawaito sannan abinda muslim ya rawaito sannan abinda ke ala shartul bukhari sannan ala shartul muslim sannan wanda waninsu zai rawaito ka gani ke da wannan bani yana daga cikin isra'iliya ta wanda suke karɓar babu to wannan mutum da ya al'abras shi ne mai bacin fata masu irin zabaye-zabayen wannan abu ba abu bane wanda yake yana intiqal kamar yadda malamai suka faɗa bai tirata sabanin kuturta annabi cewa yayi firra min al-majzumi firaraka min al-asad yanda zaka tsere ba zaki in ka gashi to in ka ga mai kuturta to tsere to amma wannan sun ce bin intiqali amma abu ne wanda yake na tsantsani zabaya mai wannan kama wanda zaka ga fari ne shi kuma bacin fata ne gare shi wal aqrab shine mai kora kora ya zama da gashi wani rikin lafiya ta samu fata wanda ke sa gashi ya rinka zubewa shine mai kora wa a'ma da wanda yake makaho waɗannan mutane sun samu kansu cikin wannan hali na rashin lafiya al'abras wannan yana daga cikin ciwuna wanda suke da mugun abu wajen fita don haka annabi isa mu'jiza wanda ya zo da ita shine wa yubri wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah zan warakar da wanda ke da wannan ciwo na jiki don haka kaga ba abin da ke da wahala cikin magani na fata kamar mutum ya zama yana tabaye din nan ko yana da kuturta ya gagari marasa lafiya annabi yi za sai ya zo yana warkar da irin wannan to kaga mala'ika shafa kawai ya shi ma haka wal afra shi ma haka wanda ke da kora shi ma akwai wani ciwo wanda ke samu fata wanda zai sa wani makero makero ya fito gashi ya bar fitowa wurin shi ma yana da wahalan magani sannan makahu balle ma in an haife shi makahu shine al-akma din arada Allah an yabtaliyahum Allah ya nufin ya jaraba su aw badalillahi an yabtaliyahum wannan wata riwaya kenan wannan badalillahi an yabtaliyahum yana da hadari wajen bangaren riwaya saboda in baka fasarta shi da cewa da wannan ba cewa bada ai aradan bawo to akwai wani abin da ake ce ma bada'a a aqida ta yahudu in ka bazarta waccan riwaya da wannan aqida wannan kafirci menene ake ce ma bada'a yahudu suna imani da ita haka shi'a suna biyo mashi baya wajen imani da bada'a din menene baka gano abu ba yanzu ya bayyana gare ka ka gano shi don haka yahudu suke hana nasa suka ce in Allah ya shafe wata aya kenan yana nuna da abinda Allah ya gano yanzu da bai gano shi a da ba kenan shi da suke ce mabada to shi a sun bi su akan irin wannan aqida mummuna to nan bada lillahi bi ma'ana arada Allah kamar yadda yake ananniya nusus sashen su yake fasarta sashi ko hadisi na annabi ne fa don haka kamata ya sai ka haɗa riwayoyi wanda suke na hadisi sannan ka yi magana kan shi in ba haka ba za ka iya yin wani abu daban kuma allah annabi yana nufin wani abu daban to allah ta yi aiko masu malakan asalin malak malak malak malak don haka in ka zo jam'in su sai zama mala'ika kinan nan malak asalin shi mal'ak sai aka shafe wannan hamza ɗin takriban sai zama malak da haka in ka zo wajen jam'insu sai ka ce mala'ika jam'i yana mai da kalima ne zuwa aslinta kaga as-sama'u asalin shi sama'u ne lokacin da wannan hamza ɗin ta zo bayan alif wanda ƙara shi aka yi sai aka yi kalbudinta hamza sai ka ce sama'u amma zo wajen jami'in ta kaje sai ka jika ce samawat kenan wannan wawu din na sa- wannan hamza ta um na samahu asalin shi samawu ne haka hamza ta bina'u asalin shi binayu ne ai bana yabni ne to don haka irin waɗannan ababe ilimi na sarfi yake koya su an gane ko to malak shi ne mala'ika sai Allah ya turo da ɗaya daga cikin mala'ika ya jarabta waɗannan fa'atal abrasa sai ya fara da wannan mai bacin jiki faƙala an yi shayin haɓo ilaik mene ne fi so yi ba gare ka jama'a lafiya uwar jiki masu magana suka ce lafiyan nan wani tozali ne ko wani abun tuta ce ta girma akan kawunan masu ita ita lafiya ba wanda ke gane haka sai wanda ya shiga cikin rishin lafiya kudi da badda abin da kuka sani a cikin duniya akwai kudi akwai jin daɗi akwai menene amma ana tambaya kowane ɗaya daga cikin wannan abinda zai ambata lafiya kada yake nema don haka kai da Allah ya sa za ka tashi kana da lafiya ka tashi da kanka ba sai an tada ka ba ka tashi ka shiga makewaya ba sai an kama ka ba abinda ka ci din nan ya fito bisalama abinda ka shaɗin nan ya fito bi salam to ba ƙaramin ni'ima ba ce ka rinka tunanin wanda Allah ya ba duniya ka rinka cewa mu dai mun yi rakiya wannan butulci ne ga Allah madaukakin sarki haka muke fa daga inda ka ga baka da kuɗi wannan mai kuɗin baka san kaka yake kwana yake tashi ba sai ka ce da ka ga wata mota ko ka ga wani gida sai ka ce wadda min yi rakiya wallahi baka yi rakiya ba dan da wannan da wannan lafiyar taka ne in ka tashi ka nema ka tsaya kan hanyar Allah Allah madaukakin sarki zai arzata ka zai arzata ka akwai mai kudin da yake ba abin da bai mallaka na duniya ba amma Allah madaukakin sarki ya ba shi shalal an dakatar da mocin hannu mocin kafa bai iya motsawa amma idan yin magana wani lokaci ya ce ya taɓa samun kanshi lokacin da bai iya kira ya ce a zo irin daɗin nan yanzu akwai waya akwai menene da sauransu komi ya mallaka a rayuwa ya ce akwai lokacin da yana kwance na neman da za a iya juya shi ba mai juya shi kusa gaya yana jin kai-kai a baya ya ce a wannan lokacin da a ce biya zai yi zai iya ba da dukkan abin da ya mallaka don ya samu wanda zai so samu shi bayan shi baya kawai to kai ga ka lafiya lauka motsa yadda kake so ka juya yadda kake so na farko labarin wani shugaba da wani malami ya zo wajen shi yana da niyyar shan ruwa yace ranka ya dade wannan ruwa in baka same su wani lokaci mulkin ka nawa kake iya badawa yace zai iya bada rabin mulkin shi dan ya samu wannan ruwa wanda zai iya rayuwa da su yace to ranka ya dade in suka shiga suka ki fita fa hitsari ya ki fitowa yace rabin mulkin ma zai iya bada shi yace to ka gaskiya ka mulki ne wanda yake mai dan karami wanda za a bada shi saboda kofi guda na ruwa kurum kofi guda na ruwa ya sai mulki yawan irin naku to don haka lafiyar nan da Allah zai ba mutum abu ne wanda yake mai girma mu gode ma Allah akan wannan lafiya da Allah ya ba mu a koda yaushe mutum ya gode ma Allah dan haka annabi yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha duk wanda ya waye gari yana amince don haka muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amintar da ƙasarmu ya hana mu tashin hankali ya fidda mu daga cikin tsoro da tashin hankali waɗanda suke neman tada hankali kuma na ƙasa in masu shirya ne Allah ya shiryar da su in ba masu shirya ba ne Allah maɗaukakin sarki ya mamu maganin su Allah ya tsare dole dole jama'a kamar yadda muka faɗa sai da addu'a sai da addu'a addu'a abin da take yi ababe wanda suke kare bama-bamai ba su yin irinta wanda sai an ciyar da miliyarat a sanunsu amma ko abin da ake bukata musulmi kurin ku daga hannu ku yi addu'a sai ka gani wani da'awati tafsirun balihun wa kad yanbihi ashabul balani ku diba dukkan ukun nan lafiya kadai suke nema ga ka da lafiya amma baka san bai wanda Allah ya maka ba dan haka ya jama'a masu lafiya abodi ma Allah eh abodi ma Allah kuma yana daga cikin addu'o'i wanda mutum ke yi wanda ke sa lafiyar nan ta ci gaba ka rinka cewa wa mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana ko ma abqaitana Allah ka sa mu ji daɗi da jinmu da ganinmu da ƙarfin jikinmu muddin muna rayu addu'a ce wanda ya kamata mutum ya rinka maimaita ta wanda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ka sa mu amfani da jinmu ba tare da mun kurunce ko da ƙarshen rayuwa ba Allah ka sa mu amfani da ganinmu ba tare da mun makance ba ko ƙarshen rayuwa Allah ka sa mu rayu tare da ƙarfinmu na jiki wanda ba sai an rinka mu tata-tata ba ko kuma mutum ya zauna bai iya tafiya ko ya zanna bai iya tashi ko ba ya iya bekewa amin tare da ku shi dai wannan na farko kuma ga sai aka bashi na fatan bushara da ya tambaya sai ya ce na samu raƙuma sai Allah ya bashi naqa rushara shine kaga ainihin ansa naqatan ana nufin raquba rushara wanda take dauke da ciki shine Allah ke cewa wa idan al-isharu rudilat lokacin da raquba masu ciki aka bar su ba mai kulawa da su ba mai zuwa ci zai dauka yana da cikin larabawa dukiya wanda suka fi so raquba rahuma saboda rahuma suna da fawa'id daban na lafiya da kuma arziki in aka zo za a yi wani abu za a iya saidawa da kuɗi masu yawa to sai suna son rahuma balle ma masu ciki to ranar tashin kiyama in ta zo za ka ga wa idan isharu rudilat wannan rahuma wanda suke masu ciki wanda mai su ke jiran haihuwar rudilat an yi banza da su kuma ba wanda zai zo ka saboda tashin hankali da tashin alkiyama to amma nan zaka ga na fatan aka ce ko masu luga ta larabci me yasa ba a zo da ushara an ba tare da cewa ushara sifa ce ta nafa saboda ushara din nan mamnurun ne min sarfi alifu ta'nifi fa alifu ta'nifi mutlaqan mana sarfan nabi hawa ko kaifama waka kun ga alif din nan ta mance hamra bayda ha da kuma hubla ha irin waɗannan wannan ma'aunin tana hana suna ya zama mamnun min as-sarf to shi kuma sarfu din nan as-sarfu tanwinun ata mubayyinan ma'nan bihi ya kunu nismu amkana sarfin nan shi shi ne tanwin duk sunan da ke daukar tanwin suna ce mutum sarfi to wannan mamnumin ne da sarfi saboda wannan alif na ushara wannan shine mamduda alifu tani mamduda al mamduda akwai hubla laila da wannan makamantan waɗannan sunayen alif ta mace ce مقصورة تفعلف التأنيه مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع ده هكا كغا بيبي ناقة تنبا بأتي وشراء أنبا سبودا ممنوع من الصرف سبودا أه ونن أليف التأنيه دكي تارد شيء إلا تيبدا ودتكي زموا مضي إلا فيه فقال بارك الله لك فيها سيئال mala'ikan nan ya ce Allah ya sa maka albarka a cikin wannan dukiya wadda aka baka tara kuma jama'a ba yawa ba ne ba a tara ba ne ba ya shigo ba ne jama'a albarka ita ce kaga ga rakunan an ba shi da yawa amma menene amfanin mala'ika baicin an bashi da yawa ya ce Allah ya sa maka albarka a ciki duk abin da kuke gani na a samu ya wace a gada ya wace ba komi ne illa ba shi ne rishin albarka amma ɗan kaɗan wanda Allah zai baka in Allah ya sa mashi albarka shi ne ke ci gaba diba albarka ta addu'a ta wannan mala'ika ita ta sa wannan dukiyar ta yawaita ga dukkansu daga cikinsu sai dai sai suka manta da wanda ya yi masu suka manta da abin da ya kamata su yi to shi ne mugun abin girmo sun ya biyo wasu baya shi ba kaga wannan al'akra da ya zo abin da ya roƙa lafiya shi gashi yake so ya dawo mashi shi ma Allah ya yi mashi yadda ya maɗan ruwan shi ba urdiya bakaratan hamilan nan ma dai wajen ɓangaren larabci ba a ce hamilatan ba an gane don wasu masu koyon larabci in suka zo wajen irin wannan sai ce imra'ati hamilatun ko kuma zaujati haizatun to wannan yana nuna akwai bami ne mutumin da ya haka ai mun yi bayani akan baya wa ma min as-sifati lil untha yukhas an ta'i listaqna li anna al-lafza nassa duk abin da sifa ce ta mace to ba ka zuwa da ta ta'nifi dan lafzin yayi nassi akan cewa mace ce to dan me zaka zo da shi kai magana akan haka la an ce hamilan yanzu cikin masallacin akwai mai daukar ciki balle a bambance namiji da mace nashi to don haka sai a ce hamilan ba a cewa hamilatan na yi bayani a baya cewa to me yasa Allah ya ce murdi'atan ha shine ibn malik yace wa haythu ma'na al-fi'l ta'ni ta'a zid wa haythu ma'na al-fi'l ta'ni ta'u zid kadhirat murdi'atan tiflan wulid in yana nuna aikatawa to sata wannan wanda Allah ya ce murdi'atan yawma tarawnaha ranar tashin alkiyama zaka ga tadhalu kullu murdi'atin mai ciki tana shagaltuwa mai mai shayarwa tadhalu kullu murdi'atin kowace mai shayarwa wani irin shayarwa ba ana nufin danta bai kai shekara biyu ba bai kai lokacin yayi ba a tasa hantsarta cikin bakin ɗanta shine kana ana nan aikace to amma murdi ba a sa mata alif ba a sa mata ta saboda mai ana nufin matar da cikin danta bai kai shekara biyu ba bai kai tsaya yi ba yana nan tare da ita ko yana nesa da ita kamar yadda imrul qais ya ce wa murdi'in fa mithluki hubla qad taraktu wa murdi'in kaji bai ce murdi'atin ba fa alhaytuha an bi tamamim rani kenan a wannan ba Allah ya saka da alkhairi bane dan ba mu fasarta ba a wannan ba Allah ya saka da alkhairi bane wannan ana garin su ne maganganu ko da sun kunshi wani abu wanda bai da kyau ana gare shi saboda amfanuwa da larabci mun ga manya manyan malaman mu suna fadan su a cikin masallaci masjidil haram suna koyawa to amma wasu abin da ake faɗa dan ka amfani da larabci ne wasu malaman suna ganin mene ne ba ya kamata a faɗi wannan maganganu a masallaci ya halitta ko bai halitta ba to ganin abinda aka faɗa ɗin dan shi ya kawo shi ne murdihin ɗin da muke son a faɗa shi yasa amma wannan ba wani alherin ko da yake an samu alheri wajen kalimai amma abinda yake faɗa shi wannan mawaki na jahiliya don haka ba mu masarta ba maganganu ne wanda suke ba masu kyau ba kenan nan sai aka ba shi saniya wadda take tara da ciki shi ma dai haka nan ya faru da shi yadda ya faru ka ɗan uwan shi shi ma wannan amma wanda ya nemi waɗannan ababe aka ba shi shi ma baka da lahu lihada wadin min ibilin wa lihada wadin min baka wa lihada min ghanam to lokacin da aka dawo kuna gani jama'a aka tambayi kowane daga cikinsu sai manta baya jama'a duk abin da kasan ka kasance a baya gare shi na daga talauci na daga rishi na daga kai ba kowa ba ne lokacin da allah ya fidda ka daga rishi ya fidda ka daga talauci da ba komi bane kai Allah ya maida ka wani abu kakka yarda ka manta baiwa wanda Allah ya maka kamata yayi ka koya makanka duk lokacin da ka ga wani cikin irin halin da kake a wani lokaci kamun ka bashi ka yi hawaye ka gode ma Allah sannan ka ce da haka nake Allah ya bani ka ɗauka ka bashi akwai wasu halaye ni da kaina ina gaya mu wanda muke cikinsu in na ga wanda yake ciki in zan bashi sai na yi hawaye sannan in miƙa mashi na san kaina na san yaya nake to don haka mutum ya koya ma kanshi wannan jama'a kowane cikinmu ya san halin da yake a da ya san kuma halin da ya kawo yanzu tukun wanda yake da irin wannan halin ya zo kadalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu kenan da haka kuke kuma Allah madaukakin sarki ya cire ku daga wannan halin ya maida ku cikin wani hali na daban to yana daga cikin cikan godiya ga Allah ku rinka tuno baya kaga dai tun a da mutane suna da mutunci an ga ka cikin wani hali ba kasan kasan asalin kakakaki wallahi yana daga godiya Allah tuna baya don haka kaga abinda waɗannan suka yi kenan suka ɗauki kansu wani abu hada ƙarya mutum ya ce uwaye da kakanni ya gaji wannan arziki saboda yana ganin kawon mutane ba su san yaya yake hada ba wani matsayin ka rinka ganin mu ai mu ne mu ne masu gari mu ke fada a ji ina ga ina iya komi da ka manta da da yanda kake Allah ne ya kawo ka haka to wannan mugun abu ne kuma kaga abin da ke sa Allah ya karya mutane kenan Allah ya karya mutane akwai wani wanda muke gani bawan Allah wanda duk lokacin da zai aikata alkhairi wallahi zai ce haka da yaya muke Allah kuma ya kawo mu haka mutum ne wanda Allah ya yi mashi tau sai da taimaka mu bayan bayan Allah amma yana daga cikin masu bin wannan sunna wanda duk lokacin da zai wani abu ko ya ce da yadda muka taso kaza ne Allah ya kawo mu haka ko ya ce abinda Allah ke ba mu in ba mu bada ba mu gode ba Allah mutum da yana yiwa muna tare da shi cikin wannan masallaci bayan Allah an gane ko to wannan dole a raya wannan sunna ta tuna baya ɗaya ne daga cikin gode ma Allah abin da ke sa Allah ya sa abin ka yi zarce yanzu nan an faɗa muku cewa cikin bani Isra'il ne wa ma adraka Allah yana bin masu kuɗi yana masa haka a cikin zamanin mai ne ba kuma annabin da zai zo ya faɗakar da mu cewa wannan Allah ne ya ja baka to wallahi duk wani mai bara wanda za ka ga ya zo ya marerece maka duk wani mai bara wanda za ka gani cikin mawuyacin hali wanda wani lokaci suna da damuwa mutum zai zo maka fajira in ya ga dama ba wai wajen in mota kake kanta ba wajen wai sai ya samu hannun shi mai dauka din nan ya kama madibinka sannan ya zo maka fuskar shiga majina ga kama wata iri sannan ya ce don Allah taimaka mana ku rinka irin wannan hadisin wallahi yana yi wa mala'ika ne ya zo gaya don ya baka haushi ya gami za ka yi allah kuma ya ce wa an masa'ila fa'amman ya ce mafala ta ƙaha wa an masa'ila fara ta na kanka mai tsawa tinka ba da wuri ka yi wani ɗaga madibi sama irinsa a'a yana yi wa allah ya turo shi kamar yadda kuka gani a nan biyar to don haka sai an katina baya jama'a ka abanta baya kundin biyan da ya faru da su amma shi wannan makamun wanda ya abin a zo a gani da ya zo shi cikin kamarci da yadda yake a da kuma ya tuna mashi sai ya tuno ya ce lalle abin da ka faɗa ɗin lalle da haka nake allah maɗaukacin sarki ya mai domin mani ido na kun san abin da ya fi kowane zama mugun abu a cikin waɗannan ababe guda uku shi ne allah ya an ma mutum gani gani annabi ce duk wanda allah ya kwace ma ganin shi sakamakon shi in ya bi allah ya gode ma allah allah ya ba shi aljanna to wannan bawan allah da ya shiga cikin wannan hali shi kadai ya tuna Allah ya tuna yadda yake da ya tuna gode ma Allah anan kuma ɗabi'u shi tana nuna mutum ne wanda ya san Allah mai tuna baya sannan bai da girman kai mutanen da suke cewa ainihin uwaye da kakanni mawadaci ne ni dan ba wai kan ku tuna tarihin na baya wannan ba komi bane girman kai shi kuma Allah madaukakin sarki bai san da girman kai ko ba ka kake kai girman kai Allah yana karya ka annabi cewa wanda ke da mithqala dharra na girman kai bai shiga aljanna Allah ya ce al-kibriya uridani girman kai din nan riga ta ce Allah ya ce ni kadai ke zata dan haka kaga yana daga cikin sunan Allah al-mutakabbir amma ku yan adam kuma wallahu la yuhibbul mutakabbirin Allah bai san masu girman kai kenan girman kai wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi girman kai riga ce ta Allah madaukakin sarki wal kibriya'u ridai sifa ce wanda Allah yake bantu da ita fatajannabanha wattaqi kai wanda ba Allah ba yi kokari ka nisanci girman kai ka kiyaye dan haka kaga shi wannan makaho na farko ga tuna baya na biyu ga gode ma Allah wanda ya soya mai wancan halin zuwa wani hali na biyu bi da girman kai yace i wallahi yanda kake nan haka nake ada sannan godiya kuma ta Allah ba wai dauka ya dauki wannan da wannan da wannan cikin ya dibi ma abin da bai so cikin dukiya ya ce mashi dauki wannan a sai da ya ce mashi ya zaba ya zaba wajen nau'iya yana iya daukar jibgegiya mai karfi ciki ya dauka bai damu ba sannan duk yawan abin da zai dauka ko guda nawa ne ba zai ce mashi a to wannan abu ne wanda yake karam ne wanda ba da irin shi don haka ya cancanci mala'ika ya ce mashi ku uku ne Allah ya jarabta kai ka ci jarabawa sauran suka yi rusubi ba haka ake cewa a jami'a ba sauran suka yi rusubi kai ka ci jarabawa don haka Allah ya yarda da kai da don haka kaga minar durusin da ke da stafidu ha cewa tuna baya yana sa Allah ya yarda da kai in kan Allah ya yarda da kai zai buɗe maka ƙofofi na alkhairi na shi don haka masu san dukiya ta ci gaba gare su masu san alkhairin Allah ya yawaita gare su to ya zama sun raya wannan suna ta tuna baya na farko Allah ne karo maka alkhairin shi ya dawwamin maka da alkhairin shi Allah maɗaukakin sarki zai yarda da kai to in kan Allah ya yarda da kai to kuma wane ne ya yi fushi da kai ba ta lokacin shi zai yi komi ga hannun Allah yake kuma shi ne zai baka shi ne in yalwata wanne zai yalwata maka in kariyar ce shi zai baka don haka wannan dai ɗaya ne daga cikin sunnoni wanda mawadata suke kaurace mawa ko suke mantawa ta su to ɗaya daga cikin ƙofofi na arziki ne ɗaya daga cikin ƙofofi na dawwama ta arziki ne ɗaya ne daga cikin ƙofofi na samun yarda Allah sannan kuma in Allah ya yarda da kai duniyarka da lahirarka za su yi kyau ina tsammanin ba wani lokaci wanda mun saura ku tun a nan ya kamata mu dakata ke nan kun akwai tambayoyi sai mu karba su sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama da taƙi na saurin ruwa hadinakun wa amanatikun wa kawati ma'amalikun ala kairin nan tafi su ana kallon ba wa bi hamdi na shafa ta ilahin da an da tafi da wasu kudai alhamdulillah rabbil alamin ina